نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم a yau muna shida ga watan biyar jimadar ula kenan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wancan satin na sa da talatin da ɗaya ba wanda ya ce komai ko a ƙididdigar turawa kuma yau muna ashirin da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ta ce kaddara mana haɗuwa a cikin wannan masallaci na ƙofar arewa don ci gaba da karatu a littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari idan ba a manta ba wancan satin mun kwana ne da babin da yake cewa babu silatul rahimi muka karanta hadisi guda biyu cikin babin hadisi na biyun karshe da muka karanta shine wanda wani bara daban kauye ya tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tambaye shi ayyukan da zai kusatar da shi ga Allah ya nisantar da shi daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa umarni da ayyuka guda hudu bautar Allah ba tare da shirka ba sai da sallah ba da zakka da kuma sada zumunci sannan muka karanta hadisin Abu Huraira koyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda yake cewa Allah da ya gama halitta ita zumunci ta miƙe tana neman tsaron ubangiji akan wanda zai yanke ta aka yi mata alƙawari cewa duk wanda ya sada ki zan sadar da shi da rahamata wanda ya yanke ki zan yanke shi daga rahamata yace ko fada karanta fadin Allah madaukaki sarki mana fa hal afaitu in tawallatum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum yau zamu tashi a karshen babin ne shine hadisi na karshe a babin mai lamba ta 51 wanda Imam al-Bukhari rahimahullah yake cewa haddathana al-Humaydi قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد عن محمد بن ابي موسى عن ابن عباس قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا لا تعطي شيئا ولا تبقى لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما أي يلومك من يأتيك بعد ولا يزيد عندك شيئا محصورا أي قد خسرك من قد أعطيته wannan yin hadisin da za mu tashi a kansa insha Allah ta'ala shi kuma hadisin kamar tafsiri ne na Abdullah ibn Abbas da wasu jerin jira'ayi da suka zo a cikin suratul Isra'i shi kuma Abdullah dan Abbas ina ji ba mu yi tarjuma shi ba ko masu bin ina ji na saka tarihin satin da rana kuma shine dai abin da zan karanto insha Allah dangane da tarihin yi Abdullahi dan Abbas din cikakken dai sunansa Abdullahi ne dan Abbas dan Abdul Muttalib dan Hashim ana masa alkunya da Abul Abbas kuma Al-Hashim ba Hashim ne an haife ne shekara ta uku kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira lokacin da Quraishawa suka takura dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shiga wani tsakanin wasu duwatsu guda biyu a garin Makka ana ce musu Shi'ib Abi Talib to inda suka taru a wannan gurin kamar gida ne kato ko duk family din suka aka tare su arnan su da musulmi an musu an yi boycotting din su kenan ba za a ƙara mu'amalanta su ba sai sun ba da manzon Allah an kashi da haka da arna da musulmi duka suka haɗu suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama goyen baya to ana cikin wannan gidan ne aka aika Abdullahi dan Abbas dab da shekara ta uku kenan da hijira malaman tarihi sun ce mutum ne yana da haske har a cikin Laraba haske gare shi dogo ne duk da fata shi tana sa kamar dan alamar yalla yalla haka ko kuma dan alamar jajaja fari ne ne turki da ja jasiman mutum ne yake da jiki yana da dan jiki wasiman kyakkyawa sabihan yana da kuma hasken fuska kuma sannan da ya tsufa yana waje munsa abin nan wa yake da suna kunshi lokacin da furfura ta fara fito mashi ana masa laƙabi da shibrul umma malamin al'umma wasu kuma suna ce masa al-bahr kogi saboda yawan ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi da kuma addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mashi lokacin da aka aje shi a wannan shi da Abi Talib din ya dauke shi ya sa shi a jikin kirji shi ya masa addu'a da lafazi guda uku kamar da malaman hadisi suka kawo riwaya ta farko ta Bukhari yace Allahumma allimhu alkitab Allah ka sanar da shi alqur'ani wata riwaya ta Bukhari tace allimhu alhikma ka sanar da shi hikima riwayar muslim kuma tace Allahumma faqihhu Allah ka fahimtar da shi to shi Abdullah dan Abbas yana cikin sahabban da suka fi kowa yawan fatawa har a duniyar yanzu tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu in dai riwaya ce da aka rawaito fatawa aka rubuta ta to yafi kowane sahabi yawan fatawa cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mutumin da ba a samu wanda ake daura raƙuma ba a daura sirri a je neman ilimi guri daga ko ina sasannin duniya a cikin gurin sa shine malamin da ba a taɓa wanda aka zo gurin sa kamar shi haka ba shine yake cewa tashaddu ilayhi ruhan wa yuqfadu min jami'il aqfar hadisan da ya rawato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kai dubu ɗaya da ɗari shida da sittin adadin hadisan da aka samu kenan a littattafan hadisi na duniya ya kai dubu ɗaya da ɗari shida da sittin wanda Bukhari da Muslim suka yi ittifaki sun kai kusan 95 wanda Imam Bukhari ya rawaito shi kadai ya kai kusan 120 Muslim ya rawaito wajen 49 waɗannan da sune adadin da tafan da aka samu a cikin kutubus sitta wani malami da ake kiran shi Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba yace wallahi ban taba ganin musulman da ya kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da irin alƙalancin da yake na Abubakar yayi da Umar da Usman kamar shi Abdullahi dan Abbas ke yace ya kware wajen tafsirin Qur'ani ya san yaran Larabci ya iya waƙoƙin Larabawa malamin lissafi ne malami ne a rabon gado kuma idan ya zauna kowane ilimin rana yake ware masa yau magana ce ta tafsiri yau magana ce ta hadisi yau magana ce ta tarihin musulunci yau magana ce ta tarihin larabawa kowa zai ware masa tun daga farko har a je dare kawai matsalolin za a yi ta bujurowa yana bayani a kai Allah madaukakin sarki ya hore mashi wannan Umar dan Khattab tun yana dan karamin yaro yake kiran sa ya zauna da shi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tambayi jawabi manyan sahabbai in sun ji haushi Umar da ya ga muku ga hikimar ya fahimci abin da ba kowa ya fahimta cikin Alqur'ani ba har wata rana tambaye shi dangane da fassara suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فثبت بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هو يا فدا abin da zai fada shi yana ganin ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka fada a cikin wannan salai shi Umar dan Khattabi ya yabe ya jinjina fahimta shi shine malamin suka ce to tsakanin rasuwar Umar dan Khattabi da rasuwar Abdullahi dan Abbas akwai shekara 45 to me zaka iya kara na fahimtar addini kuma shi sai yana da Umar dan Khattabi yace wannan gwarzo ne a cikin musulunci kafin ka samu wanda yake fahimtar addini sama da shi za a jima kuma sai da ya kara shekara 45 a bayar da Umar dan Khattabi kafin ya rasu sai ka san za a samu ƙarin ilimi haka ba dan samu Muhammad Saud yake cewa ni'matul jumanul Qur'an Abdullah ibn Abbas yace ma dalla da ne iya fassara alqur'ani shine Abdullah ibn Abbas shi ma da suka ce to har tsakanin rasul Abdullahi dan Mas'ud da rasul Abdullahi dan Abbas shi ma shekara kusan 37 sai a duniya wala da mutane cikin mutanen da aka musu baiwa da hadda alqur'ani da kuma iya tafsirin alqur'ani dan kusan makarantar sahabbai kusan makaranta guda uku ce da ta bi shahara makarantar Allah dan Abbas Abdullahi dan Mas'ud Ubay ibn Ka'ab makarantar su ta shahara a cikin tafsiri tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da kansa Allah dan Mas'ud yake jinjina masa cewa ma dalla da nabi ya fassara alqur'ani kamar shi shi yasa Ibn Usaymin da ya dan wani karamin littafi akan usulun fit tafsir shi ma akan su yake cewa to fa yayi shekara wajen 30 da dori a bayan Abdullahi dan Mas'ud ne kike tsammani ya ƙara na ilimi a cikin wannan shekarun 30 kuma kullun aiki kenan ba dare ba rana wani sahabi yake cewa wallahi da yahudawa da nasarawa za su zo su ji hajjin da Abdullahi dan Abbas yayi sai ya rantsa da Allah dukkanin su sai sun musulunta lokacin da ya zo aikin hajji suratul tauba da ita ya hudu ba ya dauke ta tun daga farko har ƙarshe yadda yayi bayani kan ayoyin tun daga farkon ta har kare yake ta rantsa da Allah da za su gani da duk sun musulunta saboda baiwar ilimin da Allah madaukakin sarki ya hore mashi to Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi ya rasu ne a garin Fadi a shekara ta 68 da hijira wasu suka ce 69 wasu suka ce shekara ta 70 da hijira a daga ta wajen shekara ta 80 a duniya Allah madaukakin sarki ya jikan shi Allah ya gafarta mashi inda za a samu karin bayani dangane da wannan akwai littafin Imam Nawawi Tahzibul Asma'i wal Lughat juz'i na 1 sati na 386 zuwa 389 akwai a cikin littafin al'alam na zarkali shi ma za a samu juz'i na hudu shafi na saba'in da biyar haka na cikin littafin shamsuddin zahabi tarihul islam wa wakayatul matahir wal a'lam shi ma juz'i na biyu shafi na ɗari shida da hamsin da takwas wannan da gina ɗan kaɗan abin da muka samu cikin tarihin abdullahi ɗan abbas Allah madaukakin sarki ya dukan shi ya gafarta mushi yana kuma cikin abadilatul arba abdullahi guda hudu da suka shahara ko suwaye abadilatul arba mutum ɗaya ne nake so na'am abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar na'am eh hidin ne nake da shakku wai akwai abadilatul arba kusan su annan juna ne me yasa ake musu da abadilatul arba din na'am abdullahi ibn umar akwai shi abdullahi dan zubair akwai allah ibn zubair akwai abu da abbas shi ne tukar na uku yanzu Allah da masauri ya faɗa ban da shi a ciki Abdullahi ibn Amr bin al-As shi ne tukar ababilat al-arba dukan ka kalle su kusan shekarun su iri ɗaya ne dukkanin su matasa ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Saladan Abbas da aka sani da wannan fassara shi ne aka rawaito ga wasu ayoyi zai ba su fassara mai ake nufi shi ne Imam Bukhari ya kawo ayar dan ya kwarfafin maganar akan rukun ko kuma sadar da zumunta. Sai ta Allah Abbas ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil. Qala Allah Abbas ya ce bada'a Allah ya buɗe ne wannan ayoyin fa amarahu bi awjabil huquq sai ya umarci dan adam da wajibin da yafi tabbatuwa a kansa ko haƙƙin da yafi zama wajibi a kan shi wajallahu ala afdalil a'mal kuma ya nusan da saddan da aikin da yake yi ne mafi halala idan kana inda hu shay'un in har akwai dukiya a hannun shi in akwai dukiya a kan hannun mutum to Allah ya maka umarni da wajibin da yafi kowanne karfi shine ka sadar da makusantanka sannan idan an samu saura wani aiki ne ku kowanne shi da Allah madaukakin sarki nuna maka cikin wannan ayar wa ati zan qurba haqqahu ka bawa ma'abota zumunta haƙƙin su ko ma'abocin zumunta haƙƙin shi wal miskin da miskini wa bil sabil da kuma dan tafarki to waye zan qurba anan gurin wa ati zan qurba haqqahu ka bawa ma'abocin zumunta haƙƙin shi zawul arham na malami suka ce duk wanda yake da zumunci da kai ko ke dangantaka da kai idan an dauke mahaifa guda biyu saboda duka ajira ayoyin suka tawo qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم in takunu salihina fa innahu kana lil awabin ghafura sai ce wa ati zal qurba haqqahu bayan ya gama da haƙƙin mahaifa kamar yadda Imam Bukhari ya gama da haƙƙin mahaifa a jerin giyar littafin shi da ya rasulatu rahim jima Allah ya hada da haƙƙin mahaifa a waqada rabbuka sai ce wa ati zal qurba haqqahu har yanzu zumunci kenan ya hado da sauran uwanka sai ce to ma'abutun zumunta ka ba ta haƙƙin shi wannan ya hada da wanka ne ko kananta ko yarka ko kanwarka kannan mahaifinka maza da mata kanwar mahaifiyarka kannan mahaifiyarka maza da mata da yayinka wannan sune suke fara cikin zal qurba wannan idan mutum yana da dukiya kenan sannan wanda ba ku da dangantaka da su suna da karancin dukiya sune makafi su ma ka ba su abin da Allah ya hore maka wa bin sabil da wanda suke dan tafarki idan kana da dukiya wannan shine umarnin kenan idan ba ka da dukiya kuma me za ka yi shi ne ce wa allamahu idza lam yakun indahu shay'un kayfa yaqulu ya karantar da shi idan ba komai a hannun shi in an zo an buƙaci wani abu hannunsa me ya kamata ya ce fa qala ta Allah madaukakin sarki ya ce wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura Imam al-Qurtubi yace ita wannan ayar tana magana ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imma tu'ridanna anhum idan ka juya musu baya san inda akwai ka ba su nan kuma sun zo babu ta aka ce manzon Allah idan ka juya musu baya sai Imam al-Qurtubi yake cewa cikin wannan akwai wani ladabi wanda sai an yi da aka yi ake iya gane inda kuɗi to kada manzon Allah ya juya baya kada manzon Allah ya ki kada manzon Allah ya hana amma idan an zo babu in aka tambaya ya za a yi dole babu yadda za a yi ko ila Allah ya ce idan ka dauke musu kai a dalilin babu ibtigha'a rahmatin min rabbi kana kwaɗayin rahama a wajen ubangijinka ai ibtigha'a rizqin min Allah kana mai kwaɗayin Allah ya kawo maka arziki suka ce asali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira kafin a sassar da wani ayar in aka zo aka roke shi inda akwai zai bada in babu sai ya shiru kana jawabi yana jinka kana jawabi yana jinka kana jawabi yana jinka in ka gama ya koma gefa kai shiru ba zai maka akwai ba ko babu har sai Allah madaukakin sarki ya kawo wata kofa ta arziki a gurin ta dauka a ba shi yana jin kunyar ce babu a hannun shi wasu kuma suka ce a'a akwai wanda suke zuwa su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sai ya hana su saboda ya san idan ya ba su ba alkhairi suke aikata da wannan dukiyar shi ba da aka sai kauda musu kai sai ya hana su sai aka ce to idan ka kauda musu kai a dalilin babu kana jiran Allah ya kawo ko a dalilin kana tsoron idan ka ba su barna ba su a wannan da wannan dukiyar imma tu uridan abu ibtiqa rahmatin rabbik tarjuha rahmat da take kwaɗai wajen ubangijin ka fi arziki da Allah zai kawo fa qul lahum ka gaya musu qaulan mai tura magana wacce take mai daɗi ma'ana idan Allah ya hore maka ka bawa makusantanka ka ba wa miskinai ka ba wa ɗan tafarki idan Allah ya sa babu ɗan uwanka sun tambaye ka mabukata sun tambaye ka ɗan tafarki sun tambaye ka fa qul lahum qawlan maysura ka ga musu magana mai daɗi menene qawlan maysura sai ce idatan hasana duk ana ya sa iddatan hasana ko da yawanci ina ji haka yasa ko amma da ya kamata ya zama to wata da ne wallahu alam idatan hasana sai ya zama to akwai alƙawari kyakkyawa mutum in ya tambaye ka babu to in masa alƙawari kyakkyawa ka annahu qad kana kamar abin ya tabbata yara dubu ne ke so a taimaka mun gobe zan yi tafiya to yanzu babu amma dai tabbas gobe za a baka insha Allah ai na ji wannan kamar zai abin ya tabbata kenan ko babu amma in Allah ya kawo goban tabbata za a baka to in maka irin wannan alƙawarin ta annahu qad kana kamar abin ya tabbata wala annahu an yakuna insha Allah ko kuma dai ai kamar abin da in Allah ya yarda zai kasance to yanzu dai sai a hankali amma za a san yadda za a gobe da izinin Allah madaukakin sarki ga musu irin wannan kalma dan uwanka ne tambaye ka miskini ne tambaye ka dan tafarki ne tambaye ni yi masa alƙawari wanda yake mai daɗi wannan shine ladabin da aka wa musulmi kuma shine ladabin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ya cigaba da fassara ayar yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik kada ka sanya hannunka maghlulatan a kunshe ila unuqika a jikin wuyanka ma'ana kada sa hannunka kamar an matse ka kakan fiyar da hannun ba zai iya higa cikin ajibu ya dauko wani abu ba kada musulmi ya zama so kamar haka baya iya sa hannu a ajibu ya zaro wala taj'al yadaka maghlulatan ila uqudika sai ta ai la tu'i shay'an amma shedar sai baka bada komai kada musulmi ya zama to kamar haka amma shedar mai badawa wala taj'al yadaka maghlulatan ila uqudika wala tabsuha kullal basti kuma kada ka bude hannunka kullal basti baki ɗayan budewa duk wanda ya tambaye ka kawai gaba ɗaya ka zaro ka bashi in ka fito da dubu goma lokacin da za ka koma gida ba naira goma ba a so ka zama to kamar shi wancan kijiyarsa jinkewa ya yi sai da ba abin da zai iya faɗowa daga hannu wannan kuma kar ya buɗe sai da ba abin da zai saura a hannun shi duka ba tarbiyyar musulunci ba ce ba kada ka hana hanawa ta gaba daya kada ka bada bada kuma ta dungurungu ka dawo kana da na sani to duka musulunci baya son wannan wala tabsuquha kullal basti hay tuqi ma indaka ka bada duk abin da yake gurinka fa uda sai ka zauna maluman abin zargi to za mutum zai bada dukiya zaman to kuma ana zargin ka sai Allah ba zai ce ya lumu kaman ya ati ka ba'du wanda ya zo a bayan haka din sai ya zarge ka ka tahi da naira dubu goma sai wani zai ce maka akara muka layo ban tahi da komai a gidana ba sai ka ɗauka ka ɗauko dubu goma ka bashi wata killa ma abin da ya kawo ka ya ga kafin ka shiga gida wani ya baka dubu goma sai ya zo karfe takwas na safe wani ya zo kafin ka karfe bakwai da rabi ya ka ɗauko duka dubu goma ka bashi da ya zo ta akara muka Allah a taimaka mu ko da naira ɗari biyu ta hiya ganka da dubu goma jiya da daddare sai ka ce Allah sai dai kai hakuri babu komai a guri sai ta bazai ka ji mafarkin ƙarya jiya karfe goma na dare naga an bashi naira dubu goma to me ne sai yanzu karfe takwas ba zai daba duk abin da za ka gaya mai to musulunci ba so ka bada gaba ɗaya wanda ya zo bai san gwazarjin ka zai haka idan ana zaton alkhairi ko dukiya a hannunka to kada ka rika saka ta zagagagagaga haka kamar rariya tana fita wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yi daidai gwargwadon abin da zaka iya saboda wanda ya zo yana tsammanin zai samu bai samu wajen zarge ka to dan mun tsina miki kuma dan sai dan mun tsina miki karka bai dan biji ya yau yana tsammanin dubu goma za ka iya bada dubu goma ka bashi ɗari uku a bata dace ba inda in ka bada dubu gomar ba matsala ba da in ka bada miliyan ba matsala ba da ta shi ne ke fata ƙauda sai ka zauna a zun zargi mahsuran ka zauna kuma kana cikin damuwa da bashi ne kai ma a bayan haka wani abu sai ya taso maka ka kasa biyan bukata wani ya tambaye ka ya hada kai ya guna guni wannan abin zai ƙara fata maka wani wanda ya zo ka cancanta ya cancanta a bani kana so ka bani amma ka ɗauka ɗin gurin ku ka ba wani wannan fa duk da ka masa bayani ta fa za ka ji zuciyar ka kai ma tana sosuwa sai dai ma'asura ne ka zama to kana da damuwa kada ai kada hasarata ya bata maka rai man kada akwai ta wanda ka riga ka bashi baki ɗayan zuciyar ka wannan ne tafsirin Abdullahi dan Abbas dangane da wannan aya a ciki abin da ya tsallake da fassara ba irin wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu da rabbihi kafura kada mutum yana da dukiya ya ce da ita ga kida abin da yake da kama da almubazzaranci malamai suka ce abin da ake kira da almubazzaranci kamar imam malik yace huwa al-aqd bil haqqi wa wad'u bi ghayri haqqi shine dukiyar ka samo ta da haƙƙin da ya kamata amma kuma sai ka tsora ta a gurin da bai dace wata kil albashin ka ne wata kil noma kai ka samu wata kil sana'a kai ka samu kaga samun dukiyar da haƙƙi a ciki da ka tashi kacewa kuma sai kawo maroƙa ne ce ina ga ta hanyar da bai dace ba ne ba albahin ka ne gaba ɗaya da ka tara kawai aka ma ɗan ƙwaro ne ka bada ai ka ga bai dace ba albahin ka ne gaba ɗaya da aka ɗora maka ya ka tambayi gada tamburawa ai bai dace inda ka kashe ba to wannan suka ce hina abin da ake kira almubazzarin ko da kuɗin ta halal ka samu to ka kashe shi ba ta halal ba wannan abin da ake kira almubazzaran wasu kuma suka ce abin da ake kira da tabzir shine mutum ya kashe kuɗi ta hanyar da bai dace ba ko da kwandala ɗin inda za ka sai data ta kwandala ɗaya abin da kake so ka gani hoton ƴan matan da ba naka ba to akwai almubazzaranci wannan data ta kwandala ɗaya shine abin da ake kira almubazzaranci wala tubazzir tabzira haka suka ce wanda kuma zai ɗauki dukiyarsa baki ɗaya in dai zai bada ta akan arkin alkhairi matsawar zai iya ba zai zo zargi kansa daga baya ba wannan baya cikin abin da ake kira almubazzaranci dan haka ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar manya manya cikin khalifofi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce baya kwana da dirhami ko daya yau in ka ka bashi naira miliyan ɗaya kafin ya shiga gida zai iya rabar da shi in aka buƙaci wani aiki za a yi aikin musulunci abubakar yana kwashe dukiyar shi gaba ɗaya bada da rana aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa musu magana ba suka ce wannan baya faɗawa almubazzaranci matsawar a aikin alkhairi ne kuma zuciyar za ta iya amma idan ka bada za ka zo kana cewa kai da na sani ma na raba a yi a to kai ma na cikin almubazzaranci ba da daidai abin da za ka iya dubu goma gare ka kada ka ga ana bada dubu biyar biyar biyar kai ma ka ce ni ba za a raba a yi in zuciyarka ba za ta ɗauka ba mai ka dubu ka ce a ɗauki ɗari biyar a baka ɗari biyar ba maka me ka dubu ka ce a ɗauki ɗari biyu a baka ɗari takwas ɗari biyun ta karɓu ya fi alkhairi akan ka bada dubu biyar kana da na sani wala tubazir tabazira innal mubazirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu ya rabbihi kafura Allah madaukakin sarki ya samu dace to amma ni wannan tafsirin da aka samu daga Abdullahi dan Abar malamin da ya ruwa daga wajen Abdullahi dan Abar shine Muhammad ibn Abi Musa malamai a duniya hadisi suka ce ba su san kowaye ba mai ruwa daga Allah dan Abbas kenan da haka tafsirin na ayar da abin da aka faɗa Allah dan Abbas abin da muka tsara haka tafsirin ayar yake amma shi almajirin da yaji Allah dan Abbas suka ce ba san shi a duniya ba shi kuma ba a karɓar maganar mutumin da ba a san shi ba zai iya faɗa gaskiya ce zai iya faɗa ba gaskiya ba ne haka aka ce ba haka aka ce ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace sai sabon babi malam yace babu qabli ko qabli silatul rahimi babu da yake magana akan falalar sada zumunta wancan wajen sada zumuntar akai magana to in ka sada zumuntar akwai wata albarka da za ka samu akwai wani alheri da za ka samu akwai wata falala Imam Bukhari ce haddathana Muhammad ibn Ubaidullah قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما تسبتهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك wani shi kuma arwato daga Abu Huraira yace wani mutum ya ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah inna li qarabatan ina da ƴan uwa a wannan riwaya wata riwayar kuma inna li jarun ina da makwabci ko jiran ina da makwabta da haka riwayoyi sun zo wata riwaya ɗan uwan shi wata riwayar makwabtan shi asinuhum wa yasqaun ni ina sada musu zumunta duk abin da ya dace na kyautatawa da haƙƙi da kulawa ina musu wa yasqaun amma su suna yanke musu in na ziyarce su gidansu ba sa zuwa gidana in na samu abin alheri na ba su su in sun samu ba sa bani in sun gayyace ni suna ɗaurin aure ina zuwa ko ba sa zuwa nawa in sun da yake na jayya zan ji in ce a ina da yake su ba sa zo kaga duk alheri yana musu su ba sa musu shi ne ce afiluhum wa yaqtaun ni ina sada musu ina kyautata musu amma su suna bijire mu wa uhsinu ilayhi ina kyautata musu ta kowace fuska wa yusiuna ilayya amma su suna muna namu in ga musu suna mai daɗi in musu addu'a amma sun zo su zage ni su ce mun dan kauye su ce ina wari su ce kani nake haka ne ziyara dan birni da dan kauye ko shi dan kauye in yayi mamaye akai masa giri a kwato masa haƙi idan rani yayi hadin sai ya kare in ya biyo gari to ke sawala a gidan duwari ne ake ga masa bakakken magangana in ya zauna ki da Allah gara ba haka ni ba tare gurin ba duk waye ta hauni gobe sai da zuwa ga ga duk kalmomi na ɓaci rai na musgunawa duk haka ake yace to ni ina kyautata musu su suna musguna mu wa yadhaluna alayya suna mun wauta wa ahlubu anhum ni ina hakuri in kauda kai ina ga kuma haka zaman tafiya take bayyana wanda kake kokari kai zumunci da higudin kai wanda kake kyautatawa sai muna na maka mutum ka ga masa mai dadi ya ga maka mummuna ya ma wauta kai hakuri da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake tsamani da zaman to ansar kai ma ai mutai da suke ko amma kan kara ka masa da dawa ko kamar na itace sai manzo Allah ya ce mace a ala in kana kama ta kulu in dai abin ya kasance kamar yadda kake fada ka annama to kamar tusifuhumul manna kana ciyar da su garwashin mutane tusif kamar ciyar da su kake ba su kake almalla abinda ake kira man ita ce idan garwashi ya zo konewa in ka hada itace itace ya kone garwashi yake dawa lokacin da yake ci za ka ga wuta ce jajawur idan ya fara lafa za ka ga doka ta fara rike wannan garwashi lokacin da ya kona gurin za ka ga kasar gurin tana yin ja to wannan kasar in ka hado ta da garwashi da wannan tokar ita ce ake karanta almallu a wajen balarabe in dai haka kake mu'amalanta haka kake mu'amalantar ka to matsayin su kamar wanda ake daukan wannan abin ne a cusa mai a baki su dan dole babu dadi a ciki kenan ma'ana wannan abin da ake musu na kyautatawa kamar haƙƙin da ba su cancanta da ba ne suke in sun ci haƙƙin da ba nasu ba to kamar munin abin kamar wanda ake ba wancan rawahin ne shine rawahi da abun ba wani ba wani rawahi ko rawahi yake ce mashi ko rabshi ko na lafaji ko rubuci ko na'am to duk sanan da za a gane ko rubuɗin ko rabshi din dai ko toka eh ko konamiyar kafa kamar dai wannan abin da ake tusa musu kenan shi a wajen balarabe kalmar ci ya danganta da abin da za a ci kusan ci wajen kalma takwas gare ta a gurin balarabe wani abin zai ce maka bala'a wani a gurin zai ce maka safa kamar wannan kalmar da aka ambata a nan gurin ta sif duk abin da yake bushashe ne babu alamar maiƙo a cikin shi to ci ce daga kalmar safa take farawa abin da yake da maiƙo ko kuma za a iya masa lomahil ake kira al'asalu a cikin shi wani abin balarabe yana kiran shi al'aku kamar zuma ba a cewa an ci zuma ba a cewa kuma an sha zuma sai dai a ce la'iq al'afar ya sha zuma yasa tokali saboda galibi irin wannan abin ake dauka da shi ake kiran sa da ne mil'aqa ba a kiran shi ni akala ko ko mishraba sai dai a ce masa mil'aqa saboda la'uku ne abin da za a iya suda haka a sude a mai kirku ana kiransa da al'aku a larabci kamar magani in aka sha magani da ake cewa shan magani a larabci ayatin akalar dawa'a sharibar dawa'a na a gurin balarabe in aka sha magani sai dai ce akaza dawa'a kalmar asar da ai karba ce ko to amma kuma tun da ci ne na magani ya bambanta da irin shan zuma ya bambanta da irin wani abin da bai da mai ko sai ya sa mata suna a kaza ko san kalma guda takwas ce ake amfani da ita a ci in za ku yi larabci sai an gida da kyau ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to ka annama tusifuhumul malla wala yazalu ma aka min Allah zahirun ba zai gushe ba a tare da kai min Allah daga wajen Allah madaukakin sarki zahirun wani mai taimako ma'ana ko da yake kana da wani mai taimako a wajen Allah madaukakin sarki alaihim akan waɗannan mutanen in dai kana mu'amalantar ƴan uwanka kana kyautata musu yadda ya dace to Allah zai turo mala'ika da baka kariya kai duk shirin da suka kulla ma ba zai fada maka ba duk munin da suka yi Allah zai baka kariya a wajen mutane in sun zage ka sun ɓata ka wannan mala'ikan Allah zai turo ya kare ka wani sai zo ya zauna a majalisa ce ka ai aiwa da bai da mutunci wallahi baya so ka ta aiwa ka baya kaza baya kaza sai ya kare gulmarsa da munafurcin sa ta wuce ka gaskiyar abin ba haka bane ba shine yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza baka san shi ba bai san ka ba sai Allah shi wanda zai kare ka in dai dan Allah kace Allah zai baka kare shi yasa to duk wanda yake abu dan Allah kar ya damu shi Allah na sana Allah madaukake sarki zai baka kare ma dun ta ala zalik kace matsuwar kana kan haka in ka canja nan ne matsalar ce da kan kana kan zuci kar ka canja a zo gidanka ko kar a zo a ce aka biki ko kar a ce aka a ce aka murna ko kar a ce aka kai kar ka canja Allah yana sanar da kai mutane su nuna na maka in dai kana kyautatawa dan Allah ce gaba Allah yana sanar da kai ba zai wasar da kai ba in mutane sun ba wuta sun ba gidadanci sun ba ƙauyenci yi mutu birnin cinu na mutu wayewa Allah madaukakin sarki zai taimake ka shi Allah in kai dan shi to Allah fa ka nuna haka Allah madaukakin sarki kuma kana raye ko ba ka raye Allah wallahi sai ya tsare maka aikin ka ya tsare maka aiki ya bada lada ya hana a ce maka mutunci to daga cikin falalar sada zumunta shine duk wanda ka sada zumunta kana yi dan Allah Allah zai turo mala'ikan da zai rika mara maka bana taimakon ka zai rika baka kare a inda ka samu kanka Allah ya sa mu dace حديث نجم عمر الخارجي حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا رداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف شوانا دك عبد الرحمن بن عوف أمسا من ترجمة سجبة إن شاء الله تعالى إرد السيم لونين صحبيت ينكو كم أحد أرد السيم لما جاء الله صلى الله عليه وسلم المسو بشارة جدان الجنة سن الدنيا سوغوما كاسر قوم تنكا سوا yace annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul ya ja'al manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaye ya ci wa irin hadisi kenan hadithul qudsi wanda shi ma manzon Allah riwayar sa yake yace qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaye ya ce ana rahman ni ne ar-rahman ni ne mai jin kai ni ne mai rahama wa ana khalaqtu rahima kuma ni ne na halicci zumunta daga na aka ciro sunanta daga sunan Allah ar-rahim daga na aka ciro ar-rahim yace kuma ni ne na halicci zumunta washtaqtu laha min ismi kuma na cira mata suna a jikin sunana ar-rahman ar-rahim daga na ciro mata suna faman wasalaha duk wanda ya sada ta wasaltuhu zan sada shi da dukkanin alkhairi waman qata'aha duk wanda ya yanke zumunta basattuhu Allah ce ni ma zan tsare shi zan kafe shi eh yankan da ba a iya dorawa ni ake kira albattu eh yasa idan aka yi saki uku da ba komai balarabe yake kiran shi albattu talaqul fat ko sakin da babu komai a cikin shi to duk wanda ya yanke zumunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tutarwa da yake daga Allah madaukakin sarki Allah yake nima zan yanke da haka in kana so ka hadu da alkhairi kana so ka hadu da albarka rayuwa ta yi kyau da zama to kullun zumuntarka kana tada ta kana hada ta eh iyayenka ƴaƴanka yayinka kannanka kannan mahaifa kannan mahaifiya yayin mahaifi yayin mahaifiya ƴaƴan ƴaƴanka ƴaƴan yayinka ƴaƴan kannanka waɗannan duk abokan zumuntarka ne ya kamata a rike kiyayewa الله يسامو ذلك حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي الأنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو ناشي قوزم عبد الله بن عمرو كيف تسكين عباد الله في الأربعة كو في الوقت كيف يعني أرضا له في الطائف يأتي قولي قولي أبو نسا أتكين وتقونسا أبانجر الطائف فقال سيتي أطاف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال من الله صلى الله عليه وسلم يعلم قسامنا أن يقش فقال سيدي دمو الرحم اتزم انت شجنة من الرحمن haka yake anan gurin ko wata riwayar ko wani lafazin ana iya cewa ta shujna ana iya ce mata shujna wani kuma nukan da an rubuta shajna da fataha duk ana iya karanta ta kamar haka ita zumunta shujnatun kamar jijiya ce ko rehe ce minar rahman daga Allah madaukakin sarki haka ya lankwata ɗan yatsan shi haka to ita zumunta kamar a ce haka Allah wani rehe ne ya manne da ɗan uwan ko suka haɗu da junan shi shujnatun minar rahman man yasiluha duk wanda ya sada zumunta yasiluhu to Allah madaukakin sarki zai sada shi da alkhairi wa man yaqaha yaqahu duk kuma wanda ya yanke zumunta to shi ma Allah madaukakin sarki zai yanke shi kamar yadda yake wa hadisin baya ke in ka sada zumunta Allah ya sada ka man anan shafiya ce in ka sada ka sada ta wa man yaqta'aha in ka yanke yaqta'ahu shi ma Allah madaukakin sarki zai yanke ka la hadi sanin qalb a ran gobe alkiyama ko kuma rukun da Allah halice ta tana da harbi qalb sakacce da kake magana ana iya jin sakaccen harbi zanqun mai kuma dadin magana yawmal qiyamati a ranar gobe alkiyama zaka da kanta zaka zo ta ce Allah wani ya yanke ni a duniya baya zumunta zaka faɗi magana da kowa zai gane da farkin da kowa zai ji ba magana ba ce mai fata ko mai inkina ko magana da ba a ganewa a'a magana ce kowa zai ji zai gane za ta faɗa wajen Allah wani baya zumunta Allah ce a wani yaji ba zai shiga aljanna ba wani yana zumunta a ce a dada jijiyarsa wannan za su shiga aljanna man wasalaha yasilu in ka sadar Allah ta da ka in ka yanke ta Allah yanke ka daga rahmarka wani ya falala kenan ta zumunta kenan kuma ya ta masiba ta zumunta falalar shi ne in ka sadar to Allah da zaka shiga cikin rahmar Allah madaukakin sarki in ka yanke ta to Allah ya kiyaye ana da damar da za a koma a gyara tunda ana raye ko falalar ta zaba ya hadathana isma'ilu qala hadathana sulaiman an muawiyah ibn abi muzarri an yazid ibn ruman an irwata bin zubair daga uwarsa dan zubair an aisha daga aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ar-rahimu shujnatun min allah ita zumunta shujnatun min allah kamar wani rehi ne ko wata jijiya ce daga allah madaukakin sarki man wasalaha duk wanda ya kada wannan jijiyar da jikin tushenta wasalahu Allah shi ma Allah madaukakin sarki zai sadar da shi kamar biya ce dike da take da yawan rai in ka duba rai eh kasar ina ga ka gama sun kunkunta shi in ya samu cikakkiyar awa uku kace kana so ka dawo da shi ka walda ina ji an samu aiki to da haka in ka yanke mutuwa je to in ka ka kashe wannan rai ko ka katse wannan jijiyar kai ma Allah zai katse maka alkhairi zai katse maka rahama shi wa man wasalaha wanda duk ya sada ta wasalahu Allah Allah madaukakin sarki zai sadar da shi da alkhairi wa man qata'aha man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah wanda ya kafe ta Allah madaukakin sarki shi ma zai kafe shi kai kira hadisin Aisha kamar daidai yake da wancan hadisin na Abdurrahman ibn Auf da yake nan shahid ne ga daya Allah madaukakin sarki ya samu dace sai babi na gaba yace babu silatul rahimi tazidu fil umri babu da yake cewa fada zumunta tazidu fil umri yana ƙara rayuwar mutum yana ƙara kwanakin mutum in ka da zumunta za a ƙara masa kwanaki ina da ba ka son mutuwa da ku na'am to don da ba ya so ya mutu ya rika sada zumunta mai so ya tsawon kwana ya sada zumunta wa ya son dukiya mai zuwa kirga ne cikin masu kuɗi ya sada zumunta حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wanda yake so a yalwata mai a cikin arziki ko ina ya wata ya gani cikin naira ya fi naira baba ya fi baban bai ta ko yubsata lahu fi rizqihi a yalwata mai a cikin arziki wa an yunsa'a lahu fi asarihi a kuma jinkirta mashi fi asarihi a cikin ajali al'asar a nan gurin al'ajal wanda yake so a mai jinkiri cikin ajalin shi kar mutuwa ta ɗauke shi da gaggawa sai yake falyasir rahimahu to lalle ya sada zumunta shi in dai kana son kuɗi kana son kwanaki to a sada zumunta hadisan kusan guda hudu ne in mun gama kai mu da mu ga menene ƙarin arziki menene ƙarin rayuwa insha Allah ta'ala حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن معن قال حدثني أبي أن سعيد بن أبي سعيد المقبري مقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الله صلى الله عليه وسلم ينسيوا من سره wanda zai faranta masa rai zai ji daɗi an yi usaka lahu fi rizqihi a yalwata mai cikin arzikin shi wa an yunsa lahu fi asarihi a kuma jinkirta mai cikin ajalin shi falyakil rahimahu to sada zumunta shi yadda ana kai rawato daga manzon Allah haka Abu Hurairah ma rawato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake so ya ga arziki an ƙara yana so ya ga rayuwa ta yi tsawo to ya sada zumunta shi eh ma ce misali ne ga ɗayan kenan babu malaka wani babi man wasala rahimahu ahabbahu ahluhu yace duk wanda ya sada zumunta shi to ɗan uwan shi za su so shi sofa ga wani ya ga mana shi ya sada zumuntar an ƙi shi nan kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in dai kana so ɗan uwanka su so ka to sada zumuntar su حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال ابن عمر الله ده عمر يفي سوى من اتقى ربه wanda dai ya ji tsoron ubangiji bai aikata ba komai face da doka daga Allah madaukakin sarki bai tsallake hanin da Allah ya hana ba in Allah ya hana ya hanu in yayi umarni zai aikata duk abin da Allah yayi hani baya aikatawa abin da Allah ya bashi ya dogara da shi akwai kana'a a cikin zuciyar shi kuma duk hirin da yake hirin tafiya lahira ne wannan ne ake kira ne tsoron Allah manitta rabbahu duk wanda ya ji tsoron ubangiji shi wa wasala rahimahu ya kuma sadar da zumuntai lutti a fi ajalihi yace shi ma za a jinkirta mai ajalin shi wa sara maluhu kuma dukiyarsa za ta haɓaka za ta ƙaru wa ahabbahu ahluhu kuma iyalansa za su kaunace shi wannan ma yana gwada mana kenan in an sada zumunta Allah zai ƙara rayuwar mutum Allah zai ƙara dukiyar mutum muhaddisa ne Imam Bukhari cikin wannan tarjaman shi ne iyalan gidanka ƴan uwanka za su kaunace ka to amma da yawa kuma ana rikici ko ga dukiya kuma ga ƴan uwan ba sa son ka kada ba su suna zagin ka matan ba sa jin daɗi ƴan uwan ba sa jin daɗi akwai inda aka samu matsala kenan ko watakil akwai dungushi za ka sun zage ka sun zage ka in ka koma kai shiru ba ma ki kana dungushi a wani gurin wata kalon da yake san ka bashi dubu kuma ya ka bashi ɗari uku sai ke baka bashi ba zai ce baka bashi ko ba da za ku sha wahala tare da shi ku yi firamare ku je ku dawo ku yi kaza ku yi kaza kawa matar ka ɗawainiyar dubu ɗari ka saya mata mota ka saya mata kaza ya taso daga ƙauye ya zo ka bashi ɗari uku ka ce kai kuɗin mota har ɗari biyar kai ke fare dole zage ka ba za a kira ni fada zumunci ba da haka hi ma hi masa lokacin da ka tsaya matar ka mota ayi zai ce faru sala ya gani an ce ka tsaya hajiya mota ka ce kai ma zan tsaya maka ga dan mukulli da ka gare ji ta zabuwar da kake so ina ga aiwa matsala kenan ko eh shi ma Allah bare ta matsar ba dai ba an samu matsala to daga gurin mutane ne zumuntar ta aka sada ba da ya dace ba in an sada zumuntar yadda ya dace insha Allah iyalan gidanka za su so ka kuma kowa shi ya san me ya dace a zuciyarka shi yasa manzo Allah ya hutar da mutane me kun ka zo ka tambaya aka da muka Allah kana ga na bada dubu uku tai manzo Allah ya ce a'a istabti qalbak kai tambayi zuciyarka in ka bada dubu uku tai in ka ji zuciyar ta ma kai kai to ba sai ba sai ka ce biyar ka kai goma kai ahirin a'a in ka je ɗari sai za ka yi bakko mai ka zuciya ka wanke ka yi daɗi ko ɗari ce sai daidai ba da ɗari haka abin da ya dace kenan dan uwanka ga nan ka san yana shan wahala rayuwa ta matuka shi zai aure da ƴaƴa guda biyu ya san kai ne ƙarfin kuma da zai tambaye ka kace to nawa ake haɗa gudunmawar sai wani ya bada dubu uku wani ya bada dubu hudu wani ya bada dubu shida kace ka nima ga dubu goma ana yi kokari tunda ka tsallake waɗancan za a ta faransa a baki maluman fataqau da maluman mahsura saboda abin da ka bada anan bai yi daidai ba in ka tafi ya zage amma ai uku ne za a aure ya san kana da wadata nawa aka tara gudunmuwa to Allah ya kai dai dubu saba'in yanzu ko dubu tamanin to ba akwai kira kuma ɗinka ba akwai to nan ka ga to su ka musu abinci da ita ne harkar abin da take da bukata rubutu mun zan biya ina ganin ya fita zai alfahari da shi kuma insha Allah zai kirga ka cikin ƴan uwanka zai alfahari da kai to matsalar mu ne ba ma abin da muka dace kuma ka ce ayabe abin da ba zai yi bane dole sai kai abin da ya dace sannan ayabe ka yadda ya dace amma in kai da manzo Allah ce za a tsaurace ka tabba za a tsaurace ka Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu karfin zuciyar mu kuma حديث نعم سنة رأيك حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخالف هو الأبدي قال ابن عمر من اتقى ربه والذي يجد أوران أبنجده ووصل رحمه يسعد زمنتش أنسئ له في أمري فيما ذا أجنكر كامي أتكير عيوش كان كذا أنت أثره aka ce ajalihi ko nan kuma aka ce umrihi to za a duk sun ta masa a cikin rayuwar duk abu ɗaya ne shekarunsa Allah madaukakin sarki zai jinkirta su shekara sittin zai ta kamar shekara ɗari shekara arba'in zai ta kamar shekara ɗari da arba'in un fi alahu fi umri za a jinkirta mai cikin rayuwar shi wa sara malu dukiyarsa za ta haɓaka wa ahabbahu ahluhu kuma iyalan gidansa za su kaunace shi dukkan hadisan guda hudu da muka rawaito kowanne yana magana akan jinkirta rayuwa kuma akwai haɓaka dukiya a cikin to me haɓaka dukiya me jinkirta rayuwa kuma za mu haɗa ta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abu Sa'ud ya rawaito yana na cikin arba'una nawawi ko ɗayan ku ana haɗa halitta shi in adakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman na'am ɗayan ku ana haɗara halitta shi cikin mahaifiyarki arba'in na yawan tsawon kwana arba'in haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa imam an-nawawi da yazo a cikin arba'un nawawi sai sai nuku fatan kowa haka ya haddace amma nuku fa babu ita gaba daya a cikin hadisin da yazo a cikin muslim kuma daga ne ya turo hadisin ko wani malami ya ce shi akan wannan ya furgati kuma wannan nutsufa din ita ya dauka duk jahalin duniya akan ta ne إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة sai da ya kare ya komai ya koma ta kharidi kuma ina manzon Allah fa dan nufa ta babu aiki ya ba su kenan ko shi Imam Nawawi ya sa ta tajid idraji ne Imam Nawayi, amma ba cikin hadisi asalin hadisin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ko dai ana kara hannunsa sa suke mahaifin shi kwana 40 yace thumma yakunu alaqatan mithlu zalik sanai ya zabanto gudan jini kamar haka to sai aka fahimta to menene can zai yi kwana 40 din sannan ya zama alaka mani ne ko ko na tsofa ne da dogon mani saboda haka sai ya sa ta a gurin dan ya maka bayani amma ta haka da asalin hadisin 40 ne mun yake yi in ka sa na tsofa to karin bayani sai ke kuma summa yakunu mudghatan mithlu zalik thumma yursalu ilayhi al-malak sai Allah tura masa da mala'ika bayan hukku fihi ruha ya busa masa rai wa yu'maru bi arba'i kalimatin wannan mala'ikan zai umarce shi da kalmomi guda hudu ko kuma za a umarci wannan mala'ikan da kalmomi guda hudu lokacin da zai rubuta maka rai mene zai rubuta bi kasbi rizqihi zai rubuta arzikinka sun kana kwana 120 a cikin mahaifiyarka wa ajalihi zai rubuta ajalinka wa amalihi zai rubuta abin da zaka aikata a duniya duk kafarar da zaka yi tana nan a rubuce wa sa'idun aw shaqiyun dan wuta ne ko dan aljanna ne duk abin da zaka yi in kana kwana 120 a cikin mahaifiyarka a rubuce nan duka bakanniya ne amma abin da yake rubuce yana nan a rubuce na to manzo Allah ya faɗa kwana 120 an rubuta arziki an rubuta rayuwa yau kuma gahi ya ce maka za a jinkirta wancan ajalin kuma za a ƙara arziki hadisai ne kuma duka inganta su ya za a yi kenan da aka malamai dole sun neman mafita tsakanin hadisan guda biyu malamai suka ce fassara da tafi fitowa fili shi da magana guda uku dangane da ƙarin arziki dangane da ƙarin rayuwa fassara guda uku duka alika suke da su me ƙarin arzikin da Allah madaukakin sarki zai maka ƙarin rayuwar da za a maka shine suka ce bil baraka Allah zai sa maka albarka a arziki ko ya sa maka albarka a rayuwa wa tawfiq li ta'at Allah sai ya datar da kai ka rika ayyukan da'a duk aikin da zaka yi aiki ne da za a baka lada babu kuskure ba sabo ba garaje a ciki wa imaratul awqat kuma duk wani minti duk awa duk sakan da zai wuce sai Allah ya umarce ka kai wani aiki na alkhairi da za a rubuta don aka jibge littafin da aka rubuta aikin ka na shekara arba'in ya fi abin da za a tace na aikin wani da yake kara ɗari ba za a samu a cikin littafin shi ba suka ce shi ne ƙarin arzikin da za a mahi ne ƙarin rayuwar da za a yi maka albarkaci Allah maɗaukacin sarki zai sa a magana ta farko kenan kuma laha wajen ko za a yi karɓar wannan in Allah ya sa lokacinka akwai albarka rayuwar akwai kyau shikenan ka gama in ka kalli wasu daga cikin malamai Allah ne ya albarka a lokacin su muke karanta abin da suka rubuta a yanzu Imam Nawawi shekarsa nawa a duniya na malamai suka ce shekara 36 bai suka shekara 40 ba shi ne jarhu sahih muslim shi ne yake da al-azkar ko shi ne yake da arba'una nawawi duk kasar da akwai musulmi duk garin da akwai musulmi akwai wannan littafin arba'una nawawi kuma shekara 36 yawanci duk masallacin da zai girme shi haka ya bar duniya Allah ne sa albarka a cikin rayuwar kenan wai waye duka ma shugaban malamin al'ummar wannan ne waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine shugaban malamai idan an zo da kiyama yana can gaba da wajen gora goma sannan sauran suna bin shi a baya Mu'adh bin Jabal shekara sa a duniya wai dukkan Mu'adh bin Jabal har ya bar duniya bai cika shekara 40 ba ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman yana dan karamin yaro sai ka tura ni ina dan karamin yaro wajen mutanen da sun san at-taura sun san injila ahada kitabin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi yace ina dan karami kuma a wata ruwa da ya tura shi yace cewa ba ma haji fa idan ka dawo sai dai ka wuce kabari na ba da yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da ko manzo Allah ɗan kwanaki ne ko ɗan shekaru ne Allah madaukakin sarki dauke shi ma'azu bin jabal bai cika shekara 40 ba amma kuma duk wani malami a dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'azu jabal jabal yana gaban shi kaga kenan menene karin ajali a nan gurin menene karin rayuwa shi ne sada zumuntar wannan shine Allah ta albarka a lokacin duk aikin da zaka ya zamanto akwai albarka akwai muwafaka daga Allah madaukakin sarki in kai sai a karba muwafaka ce daga Allah madaukakin sarki wannan fuska ta biyu ta farko kenan fuska ta biyu suka ce a'a Allah da kansa ya ce yamsullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah madaukakin sarki yana tabbatar da abin da yake so yana shafi abin da yake in littafin da aka rubuta a wajen Allah madaukakin sarki yake sai malamai suka ce Allah yana iya raba kaddara ka gida biyu wani idan ya sada zumunta a bani shekara ɗaya in ya watsa da ɗan uwansa ko rubuta masa arba'in shike an gama da haka idan ka zo duniya ka wa dukanka faɗa ka sada zumunta sai ka yi shekara ɗaya kaga wancan arba'in sai a dama ta sai ta dawo ɗari ne ma'anar unsi a fi ajali sai a jinkirta mai cikin ajali arzikin idan wala ya so kansa she shi ya shi to ku bari da miliyan goma idan ya kada zumunta ya yi alkhairi ku bari miliyan hudu za ku yare da naka in kai alkhairi aka kashe miliyan hudu in ka matse a matse ka iya samun miliyan goma sai kana ganin kamar waye ne kuma kai asara ce duka kaddara ce tana nan a rubuce da haka in ka sa da zaba zumunta sai Allah ya shafe arba'in sai ya bar ɗari shine yamsullahu ma yasha'u wa yusbit sai tabbatar da ɗari haka suka ce haka arziki in kayi a bar mai yawan shine wa yusbit a shafe dan karamin sai Allah ya shafe shine wa yamsullahu ma yasha'u in kaki a shafe mai yawan a bar ɗan kaɗan yan Allah ba ya sha'u wa misli suka ce kuma haka ya tabbata haka sahabbai suka fahimce ta dan wata ran Umar dan Khattab ya ga ya daga hannunsa yana addu'a yace Allah idan ka rubuta ni cikin ɗan wuta ina roƙon ka ka shafe suna na ka rubuta ni cikin ɗan aljanna dan kai ne kace yan Allah ba ya sha'u wa misli dan haka Allah shafe suna na ka cikin ɗan aljanna haka malamai suka ce kuma ko lokacin da manzo Allah ya bayani akan wannan yan Allah ba ya sha'u yace tun muna cikin shekara kwana 100 da an rubuta wannan sahabbai suka ce to manzon Allah menene na aikin mu kuma jira dai kan kai mu ma tun da dai an rubuta dan aljanna dan aljanna ne dan wuta dan wuta ne menene na aikin kuma jira mu kwanta sai manzon Allah ya ce la saddidu wa qaribu saddidu ai ku ne mu muwafaqa daga Allah madaukakin sarki ne kalmar tasbih at-tawfiq ai saddidu ku ne mu muwafaqa daga Allah wa qaribu ku nemi kusanci da shi fa kullum muyassarun lima qad khuliqa lahu ko ne Allah yana hore masa abin da ya halice shi domin haka idan ka dage kana neman aiki kana ko da an rubuta ka dan wuta to akwai wanda kuma an rubuta shi dan aljanna ne kuma zai faka sai a muku taran safa ta gurin aiki eh sai wani kai dawo nan kai koma nan gurin suka ce total din da aka faɗa haka manzo Allah faɗa ce wallahi kowa da sunansa da total dubu kaza ko miliyan kaza su da za su yi ga aljanna an ja layi an kashe ba wanda za a sa kasa ba wanda za a sa a gefe nan ma an ja layi an kashe ba wanda za a sa kasa ba wanda za a sa a gefe to in ka dage wani ya saka shi a turo sunansa sai a dada hina kai sai a cire shi a maida kanan gurin total din bai canja ba haka manzo Allah ya tabbata yasa to in ka zo haddihu wa qaribu to tunda Allah yana canjawa ya rubuta sai suka ce akwai yiwuwar Allah ya canja kaddara da aka rubuta ma ta shekara 40 ta dawo 60 ko 60 ta koma 40 ko kuma tun asali guda biyu su aka rubuta za ko da kake so wanda take fasara ta biyu akan za a jinkirta ajalin shi a ƙara arziki shi me take fasara ta uku kuma fasara ta uku suka ce shine Allah zai rubuta maka yabo na kwarai idan kai aikin alkhairi wata kila yanzu akwai wanda muke karanta tarihi sama da shekara dubu da ɗori ba sa duniya yanzu ana ce maka abdullahi dan abba sai kake kallon kamar jero sai ga a garin nan an fi sanin abdullahi dan abba sama da kai da babanka da yanzu aka yi san sos duk musulmin da yake garin na je kaɗan da wasu allah dan abbas ba kuma kai da ka kana garin wasu wasan ba sunan ka ahmad ibn ali ko to kenan wannan jinkirtar shi ne Allah zai rubuta maka yabo na kwarai na bayan ka za su yi ambatan ka suna ma addu'a suna sa maka alkhairi sai zama to kamar rayuwar da karuwa take kenan kuma ita addu'ar musulmi suna wa musulmi tana zuwa ta same su har bayan mutu haka imam Musawi ya faɗa kenan addu'ar musulmi ga ƴan uwansa musulmi tana samun su har a bayan mutuwa shi mutum Allah da abin Allah ya masa rahama ibn taymiya Allah ya kansa ya gafarta masa ibn kafir ta rahimahullah imam malik rahimahullah wane ne radiyallahu anhu ba haka muke faɗa ba to Allah zai tsare abbatan ka sai ake ma yabo na kwarai a bayan ka wannan shine karuwar arzikin da za a maka hire karuwar ajali da Allah madaukakin sarki zai maka kuma sanu aka yi za ga mutane biyu sun yi zamani wani in ya mutu aka yi uku masu yin uku kenan suka yi kuka suka tsare shi kenan an gama da an raba dukiyarsa an gama lissafin shi wani kuma sai ga kullum aka tuna ana bakin ciki sai a rubuta makaranta sai a sa sunai eh masallacin malam Musa Haji ko masallacin Imam Malik masallacin Abubakar Siddiq masallacin Umar bin Al-Khattab sai a rubuta suna sai a wata rijiya ce wannan sadaka ce ga wani sai a wani ɗalibi sai aka sa masa sunan sawa ne sai a kwana yake sunan sawa ne lokacin da aka yi shi Ja'far Mahmud Adam ina ji kusan dudan da aka haifa a gidajen sunna a lokacin Ja'far aka samu shi haka ne ko ba haka bane ba Allah ya tsare rayuwarka sai a sa suna wannan sunan da aka sa saboda shi in yi aikin alkhairi lada za a bashi in yi aikin tsiya bai da kamar shi na ba yace dan ba sai ya karantar ba ko Allah wanda bikin sarki ya samu da to wannan dalilin da zai guda uku da malamai suke a dangane da karin arziki dangane da karin rayuwa ko dai ya zamanto alheri Allah zai sa akan lokacin albarka a dukiya kuma ana yi mutum ya samu dubu ɗaya kai ka samu dubu ɗaya kai da ka zo da ka kasa ta kai kaza kai kaza gobe babu shi wannan dubu ɗaya in ya koya kai zai sayo kaza ana nan ka zama akuya ta zama tinkiya ko ta zama ƴan awaki ta zama faliya ta zama mai sai ganin da na Allah ya yarwata ta kamar mutanen da suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukiya lokacin annabi a wanda a magabata ko wanda aka bashi rakumi wanda aka bashi saniya wanda aka bashi akuya kowanne ya je suka aihu suka yato me akuya ne zaman tuhila Allah kawo almadaukakin sarki albarka a ciki shi da aka bar mai saniya ba da guda ɗaya sana'a ba zai iya ba ai al'amarin ne ya yi yawa yanzu wallahi masu roko da masu tambaya sun yawa sana'a ba zan iya ba ita amma da ai na san ka a matsayin kuturu kai ma ce kai Allah baka san da kuturu ni san da kaga da arziki aka gani yace to in kariya take Allah ne da kai yadda kai wajen mai raƙumi ba ni guda ɗaya tsala ba zan iya ba ai al'amarin yayi ya wallahi ai mu ne masallaci mu ne kaza mu ne kaza kuma mutane su huta man ko ba za ku nema ba sai kaza sai kaza sai ai ku kai kaman na san ka da sai ma kana da kaza kana da kuturta ne ko makanta ce ko a yana da albarar ko yace kai salani tun da ka sani tun ni ba wani matsala a gidanmu wannan kuɗin tun iyaye da kakanni muka gada ta in ƙarya kake to Allah ne da sayar da kai ya taho wajen mai awaki to mai awaki da aka mana san kamar kaho yace kware da gaske Allah ne ya waka min da ido na ya mun arzikin wannan dabbobin yace to ni ma so nake kaman akuya daya yace duk abin da kake so in je ka farki kake so ko bukata za ka yace ni Allah ya hana bai bani ya hana da bai sarana ba zan hana ka ba ko me kake so a cikin zaba ka kada Allah hoyi yace Allah ka maka albarka a cikin zuciyarka to kenan ita wannan albarkar idan Allah ya sa maka sai ya hore maka aikin da'a sai Allah ya tsare maka ita a tambaya ka bada arziki albarka yasa na ga kwanakin ba sai kwastomar a mai abun mamaki sai ka sai ka tada mai kuɗi yana ruwa kuma ya kasar da talaka yana kyauta ku me kuɗi ka tabbata wallahi ba kuɗi wani kuma naira ta goma kace akar muka na lafiya wata nake so ka yace lahi in ka ga rayuwa ta maka dai bayan hakura ka Allah ya to albarka ce Allah madaukakin sarki ya sa to Allah ya sa mu dace a ciki ina ga kuma anan ya kamata mu tsaya ina ga mun kusa sun awa ɗaya hada minti ɗaya ko sai mu kwana a nan guri insha Allah lokaci na gaba sai mu tashi akan babu birrul aqrabi fal aqrabi in an tashi da zumunta to abu na kusa sannan wanda yake kusanci kada ka je an yi tafiya a sadar zumunta a sadar zumunta wani lokacin kuma sai an kalli wara a sadar zumuntar kuma wani lokacin iyalinka suna nan mahaifanka suna nan ƴaƴanka suna nan kannan mahaifanka suna nan waye yana nan waye yana nan duka za ka haɗa lokaci ɗaya kowa ka bashi ko akwai matakai da za a gani ne babu da za mu samu a nan gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Wait. ga wani ya rubuto doguwar takarda kuma ina ganin gaskiya kamar ba za ta karatu ba yanzu dan ta kusa shafi guda sai dai amun hakuri zan karanta ta insha Allah rana ta wuce a bada jawabi a kanta Allah madaukakin sarki sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am Mereka mengkaji madrasah mata kita. Insya Allah, mana kalau kita